الحمد لله الحمد لله الحكم العدل اللطيف الخبير أحمده تعالى وسبحانه له الدنيا والآخرة وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فتقوى الله يقظة وحياة للقلب وسعادة للروح وسمو للنفس ونور في القبر ونجاة وسرور يوم البعث والجزاء والنشور أيها المسلمون في غمرة الاغترار بزخرف الحياة الدنيا وزينتها وبين لهوها ولغوها ووسط حجير مطامعها ومطامحها يطول الأمد على فريق من الناس فيعطبه ذلك نسيانا أو تناسيا لعظم ما امتن الله تبارك وتعالى به عليه من من نعمه السابغة وآلائه الجليلة وفي الطليئة من هذا الدين وفي الطليئة منها هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة المكرمة والمكرمة كذلك تكرم الإنسان الذي التزمها وهي مكرمة من عند الله تبارك وتعالى التي تضمنها التنزيل العزيز والهدي النبوي الكريم فجاءت كما أراد الله محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد وإن من مكارم هذه الشريعة ما حفلت به نصوصها وقواعدها من بيان الوسائل التي تدرأ بها المفاسد وتصد بها منافذ الشرور وتوصد أبواب النكر والبلاء والرذائل وتحرس بها ساحة الحق وتحمى بها حمى الفضائل وإن الحكم التشريعية في سد الذرائع التي يتوصل بها إلى المحظور تتجلى في أبواب شتى من أبواب الأقائد والعبادات والمعاملات وغيرها غير أن من أوضح صور ذلك ما شرأه سبحانه وتعالى لنساء المؤمنين وما حده لهن من حدود وما وضعه لهن من معالم وما خط لهن من مسالك أصابت بها المرأة المسلمة حظا موفورا في تفرد وتميز الشخصية وطهارة وسلامة السيرة ونقاء المسلك وحسن الأحدوثة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي وفيكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan'uwa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankali na tare da hankulanku ya uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka jin tsoron Allah faɗaka ne da kuma rayuwa ga zuciya kuma sannan farin ciki ne da cimma buri ga rai sannan kuma ɗaukaka ne ga ɗan adam sannan haske ne a kabari ma'ana in mutum mai tsoron Allah ne zai samu waɗannan abubuwa sannan kuma wato tsira ne da farin ciki ranar da za a tashi bawan Allah a bashi sakamako ya ku musulmi a yayin da mutane suka rudu da adan duniya da ƙawatta a tsakanin wasanta da warginta da kuma burace-buracen da ɗan adam ya sa a gabansa da yawa daga cikin mutane sun shagala daga shari'ar Allah wanda wannan abun yakan haifar da mantuwa baki ɗaya ga shari'ar Allah ko kuma mantuwa ta gangan da kau da kai ga girman ni'imar da Allah maɗaukaki ya mana a bayan wannan ƙasa. ni'imomin Allah a kanmu suna da yawa babba daga ciki wadda ta fi komai girma ita ce wannan addini ni'imar zama musulmi da ni'imar shari'ar addinin musulunci alheri ne ba ƙarami ba a ɗora maka wannan shari'ar a ce yi kaza ka bar kaza ba ƙaramin alheri ba ne ka duba rayuwar waɗanda suke da'awar 'yanci suka fizge kansu suka yi watsi da duk wata doka ta mutunci da kunya da sanin ya kamata suke rayuwa irin ta dabbobi menene abin burgewa a cikin rayuwarsu ni'imar da Allah ya yi maka kai da kake tsammanin koyi da su wani abin alheri ne to wannan shine zancenmu na yau musamman cikin abin da ya shafi cakudin maza da mata a cikin wannan rayuwa tamu yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah da ya mana da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan shari'ar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da ita ya zo mana da tsare-tsare da dokoki na tsare mutunci ga mace na ɗaukaka mace na girmama mace na ba ta matsayi duk abin da Allah ya shar'anta a cikin alƙur'ani. kuma ya zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za mu ga cewa tabbatar da ɗaukaka ne da kariya da tsarewa da tsare mutunci da tabbatar da kunya da dukkan alherin da ɗan adam yake so ya samu to abin da aka tabbatar wa mata kenan mu duba mu ga shari'ar da Allah maɗaukaki ya sanya mana musamman abin da ya shafi wajibcin mace ta sa hijabi wajibcin mace ta sa hijabi a jikinta wannan ba takurawa ba ce ba tsanantawa mata ba ne ba kuma sanya su a keji ba ne wannan shine hakikanin yanci a baiwa mace yanci da rayuwa da kunya da tsaro da mutuntawa don haka sanya ta ta sa hijabi ba wulaƙanci ba ne ba kuma ƙasƙanci ba ne da musulunci ya zo da shi mu duba mu ga yadda shari'ar ta sauka a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka faro daga cikin gidansa kuma shi aka gaya wa dokar saboda ta zama mai ƙarfi tun da har gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi maganar a sa wannan doka to babu wani wanda zai ce gidansa ya fita bai cancanta a sa wannan doka a kansa ba wannan doka ita ce faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan yana daga cikin salo da Allah ke amfani da shi a cikin alƙur'ani wajen kiran annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kiransa ya ayyuhan rasul yana kiransa ya ayyuhan nabi baya kiransa ya muhammad alal aqalla cikin alqur'ani babu shi wanda alama ce ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nuna matsayinsa da darajarsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala da za a dora masa wannan doka da ta shafi hijabi ga abin da aka ambata shi za mu karanta da za a gaya masa dokoki na zamantakewa tsakaninsa da matansa kada ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta shi ma aka ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak da za a sharɗanta masa abin da ya shafi saki dangane da wato a cikin aure Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi idza tsallaqtumun nisa to a wannan muhalli dangane da abin da ya shafi hijabi an faro da shi da matansa da 'ya'yansa shi yasa Allah madauki yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik ya kai annabi mafifici annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul li azwajik ka gaya wa matanka wa banatik da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minin da matan muminai akwai wanda aka bari a wannan kiran in dai aka ce matan muminai to har kiyama ta tashi matarka tana ciki matata tana ciki ‘ya'yana mata suna ciki ‘ya'yanka mata suna ciki babu wanda zai cire kansa daga wannan kira ba ‘ya'yan malamai kawai ake magana ba ba ‘ya'yan sarakuna kawai ake magana ba a'a ‘ya'yan muminai Allah ya yi ambaci kalmar muminai ne in dai kana cikin muminai to da kai ake da matanka da ‘ya'yanka mai Allah ya ce su yi wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin su kusanto da jilbabinsu a jikinsu ma'ana su tsare su rufe kansu su rufe wuyansu kada, kada a ga gashin kai kada a ga wuya abin da aka halatta ya bayyana na jikin mace iya lokacin da take sallah ne ko in ta shiga halin ihrami a aikin haji ko umara shine fuska ta bayyana tafin hannu ya bayyana shi ɗin ma in akwai namijin ba muharraminta ba shine ba maharaminta ba a kusa da ita an halatta mata ta lullube ta ɓoye ba tare da in a ihrami ne kar ta sa safar hannu kar ta sanya niƙabi ta rufe fuska amma ta sako shi a fuskar ba sanyawa ta matsewa ba don gudun fitina don haka wajibi ne akan mata musulma ta nesanci sanya wannan abin da mu a al'adar bahaushe da fulani da kanuri da arewacin najeriya muke sawa mu fita sanya kayan gyale wannan gyalen da zai nuna wuya a waje ya nuna kirji a waje haramun ne mace ta sa shi in an ce haramun shine Allah zai rubuta mata zunubi zai rubuta zunubi akan miji da kuma uban da ya batta ta fita haka shine ma'anan haramun haramun ta fita ana ganin kirjinta haramun ta fita gashin jikinta ana gani haramun ta fita kafarta wani na gani ta aikata laifin da za ta iya samun tsinuwar Allah a rayuwarta a kansa ga dai umarni daga Allah maɗaukaki ka umarci matanka da ‘ya'yanka mata da kuma matan muminai su sanya kayansu su lullube jikinsu Allah ya ce zalika adina an yi wannan shi ya fi cancanta ya fi kusa daga an gansu a san su a mutunta su a tsare musu irlinsu a tsare musu mutuncinsu da darajarsu ‘ya'yan uwa musulmi me kuke lura da shi idan mace ta wuce da hijabi cikakke ta rufe fuska ta rufe ƙafafu da hannaye ta sa safa wa yake tsayawa ya kalle ta amma in ta fito da wannan tsiraicin ta fi kowanne biredi rashin kirki wanda za a gan shi daga ledarsa kuma babu mutunci da wani zai kalle ta da shi amma idan ta tsare kanta to kowa tsoro yake kula ta duk munin zuciyar mutum tsoron mace yake in ya ganta da hijabi ta lullube kanta da haka ya uwa musulmi in kina son mutuncinki to ki bi wannan doka ta Allah da Allah maɗaukaki ya ɗora har daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a fara ta sai ce zalika adna an yi urafna fala yi uzain a gane su don kar a cutar da su ashe kariya ce kariya ce Allah yake bai wa mata ba magana ce ta an takura su an cutar da su ba ka je ka duba a tarihin mata a duniya baki ɗaya dukkan al'ummomi babu al'ummar da take ba wa mace daraja da mutunci irin al'ummar musulmi amma haka kawai an zo ana yaƙar hankulanmu ana nuna zaman mata a gida da kuma sa wannan hijabin wata takurawa ce al'adar larabawa ce haka za ka ji ma har wani malami a ce malami ne na musulunci yana faɗin wai sa wannan hijabi al'ada ce ta larabawa mutum ya fidda kansa ko matansa daga nisa'ul mu'minina ne ko shi ya fidda kansa daga cikin almu'minin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya gaya wa matan muminai kun ga ai ba matan larabawa aka ce ba in matan larabawa ne za a faɗa amma Allah maɗaukaki ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shari'arsa ta zama rahama ga dukkan wanda ya imani da shi har gobe kiyama fala yu'zain Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima hakanan Allah maɗaukaki ya faɗa dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi su fi kowace mace tsarki a duniya babu matar da ta kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki amma a haka Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an in kuna roƙonsu ko kuna tambayar su kuna so ku tambaye su wani abu miƙo min kaza ba ni kaza fas'aluhunna min wara'i hijab wannan ita ce shi yasa ake kiran wannan aya ayatul hijabi in za ka yi magana da mata to ya zama tsakaninka da su akwai hijabi wannan shine asalin shari'ar musulunci ta hana cakudin maza da mata kuma wannan shine abin da malamai suke bayyanawa ayoyin Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin yanzu mutane suna ganin wannan fitsarar da ake yi cakuɗi na maza da mata a makaranta cakuɗin maza da mata a wurin aiki cakuɗin maza da mata har a wurin biki irin wannan abubuwan da ake yin su a wasu ƙasashe a al'adun wasu mutanen da ba su san kallon gabas ba amma ta shigo mana a aruri ai haya idan a inda ake cewa event centers wannan alheri ne a irin wannan abu ya uwa musulmi duk abin da kuka ga Allah ya shar'anta shi to wallahi shi ne alheri duk abin da kuka ga mutane sun yi watsi da shi na shari'ar Allah to sababi ne na abin da zai auka musu na bala'o'i iri-iri cututtuka rashin zama lafiya kamar da za mu zo mu ambata daga cikin mafazi wato barnace-barnacen da wannan abun ke jawowa Allah maɗaukaki dai ga abin da ya ce in za ku tambayi mata to ku tambaye su ta bayan hijabi zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihin wannan shi yafi tsarki ga zukatanku da zukatansu karkatar namiji zuwa ga mace ɗabi'a ce karkatar mace zuwa ga namiji ɗabi'a ce halitta ce ginin asali ne da haka Allah ya gina sanin hakan ne tun da shi ne ya halitta shi yasa ya ce a ware ɗin kowa ya rayuwarsa in aka cakuɗe numfashi ya kusanta to ɓarna ce za ta auku kuma wannan ita ce ƙa'idar da ake kira ƙa'idar saddu zara'i duk abin da zai kai ga ɓarna to a dakatar da shi ba takurawa ba ce shi yasa inda damar da za a ce ajin da za a yi karatu maza daban mata daban wannan shine abin da ya wajaba a tarbiyyantar da al'umma a kansa amma ta kuɗin nan a faro shi tun daga sakandare kuma a je jami'a a ware wani lokaci cikin dare saurayi da budurwa ba kowa kusa da su su zauna wai ana koyan karatu kowa ya fita ya bar su kuma abin da zai gudana kowa ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita mana wannan musifa da bala'i annabi ne da ya fi kowa rahama da tausayi a cikin halittar Allah ya ambata cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa kana shaytanu huma. namiji bai taɓa keɓewa da wata mace ba sai face shaidan shine na ukunsu don Allah kai kana da ƙarfin da za ka fi ƙarfin shaidan baka isa ba shaidan shine na uku zai ziga ku ya tada sha'awa a zuciyar namiji ya tada sha'awa a zuciyar mace kuma daga an cire kunya to komai ma na iya faruwa in ɗan adam fa ya cire kunya daga zuciyarsa a cikin jama'a ma zai iya yin wannan abin da dabbobi kawai aka sani suna yinsa kuma ga shi nan abin yana laɓaɓowa yana tahowa sakamakon abin da mutane suke kallo a cikin hanyoyin kallonsu suna gani ana yi a wasu wuraren to a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ma sai a samu irin waɗannan mutane suna aikata wannan barna suna yaɓa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ya ambata iyakun waddukula alan nisa ina ka shaidunku dangane da shiga wurin mata wata al'adar mu ta bahaushe ƙato sangangan da shi kawai sai ya shiga gidan mata ba shi da alaƙa da su bai san irin halin da zai samu matan gidan ba wai ai ‘yan uwanmu ne, wannan bai halatta ba, duk inda ka san akwai matar da akwai aure da ya halatta tsakaninku kuma ba matarka ba ce, to haramun ne ka shiga sai an baka izini, sai ta kintsa, ta shirya, ta rufe ƙirjinta, mace tana da ‘yanci a gidan mijinta, tana wanke-wanke, tana shara, wata ta cire kaya, ta suturce abin da yake wajibi ne a suturce shi. ta bar wani ɓangaren da haramun ne kai ka gani kawai sai ka shigo ai muna da dangantaka da gidan wannan al'adar ba ta da kyau maza maza a daina ta gidan da ba matarka ba mahaifiyarka ba ƙanwarka ba yayarka ba wanda yake haramun ne ka aure ta to haramun ne ka shiga gidan sai an baka izini kuma sai sun kintsa sun kauce sun suturce jikinsu in an baka izinin kenan ka shigo ka faɗi abin da za ka faɗa ka tashi ka fita a zauna a yi hira da matar wani a zauna ballantanan har a ce a kawo masa abinci yana zauna kuma yana, yana hira da matar gidan duk wannan al'adar sakacinmu a cikinta ya haifar da abubuwan barna iri-iri wanda yake sabbaba a zub da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wannan magana sai wani mutum daga cikin al'ansar sai yake cewa يا رسول الله أفرأيت الهم سيش يا رسول الله يا كنم مدي فا كنم مدي يا شبو جدم يا ينسى قمتر وانسى كوكما أم أم مدي شيني أقارب الزوج من الإخوة وأبنائهم وأبناء الأمام دا أم أواجه دا دنجي ما سيشبو واجدا دم أوانسو فقال sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alhamu almautu, ai, ƙanin miji mutuwa kenan. Mana in ka ji an ce ƙanin miji, to daidai yake da mutuwa, saboda irin baƙin cikin da yake jawowa in an ba shi wuri da irin halakar da take aukuwa. ‘Ya'yan uwa musulmi, wannan ba ku ne da ni zan ba ku labari ba, duk cikinku nan kowa ya sani, ko a gidansu ko a maƙotansu barnar da take aukuwa sakamakon irin wannan in baka dama za a yi ka bada labarai to za ka iya kowa a cikin kunan zai iya rubuta littattafai na irin sharrin da ya auku a tsakanin mutane a gidajensu sakamakon sakin wannan abun sakaka kowa ya abin da ya ga dama ya ku in uwa musulmi manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne gare mu a matsayin mutum mai rahama mai tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu duk abin da zai kuntata muku to yana da girma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san sa harisun alaikum shi mai kwaɗayin alheri ne gare ku duk abin alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ku samu duk sharri baya so ya zo kusa da ku sannan bil mu'minina ra'ufur rahim haka Allah ya siffanta shi mai jin kai ne mai rahama dangane da mu'minai don haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah shi yasa kun ga har a masallaci fa har a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha ko bai faɗi haka ba mafificin sahun maza shine gaba gaba saboda me saboda shine nesa da sahun mata domin mata su ne a baya a masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka masallacinsa yake ga mata can baya ga maza a gaba to sahun da yafi alheri shine sahun gaba sahun da yafi sharri shine wanda yake kusa da mata su kuma sahun da yafi alheri shine sahun baya na mata sahun da yafi sharri shine sahun gaba wanda yake kusa da mata dan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda ba ma'ana a ciki ina mai kallon maqasidu shari'a me yasa anan ba za a kalli maqasidu shari'a manufofin shari'a na kawar da barna sun tattara a cikin wannan hadisin a duba ai tadabburi cikin me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana ai dan ya nesanta asalin namiji da matar da ba matarsa ba ba maharamiyarsa ba to nisanta juna ne duk maganar da za ta haɗa su official magana ce kar a shigo da abin da ba official in na ce official formal magana da take in malamin asibiti ne shi to ya tambayi iya abin da ya shafi aikin asibiti in likita ne shi ma ya zama duk abin da zai duba a jikinta mijinta yana kusa don haka abin da muke yi da yawa mu bar matanmu su kaɗai su tafi asibiti namiji ya duba su ka shiga wurin da kai za a duba ta tun da larura ce in babu macen da za ta duba ta ka je ka raka ta wani zai ce mana ya ɗauko wani babban abu a nan kai ne in baka san darajar matarka ba shine za ka bata duk inda za ta tafi baka lura ba baka damu ba kowaye ma ya duba ta Allah maɗaukaki ya tsare mu ‘yan uwa musulmi daga cikin zan kuma tsaya a nan saboda lokaci daga cikin ɓarnar da cakudin maza da mata ke kawowa a cikin al'umma shine ana ba da damar kallace-kallace na haramu Allah maɗaukaki ko ya yi umarni قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أزوى كرشان آية كتيو ماذا مؤمني سكسك أن تكلنسوا سيكس دا إدنسوا إن ما تذا سوشي duk wannan zancen yana nan a ƙur'ani ƙur'ani ba a shafe shi ba har ƙiyama babu ƙauyenci a cikin wannan zancen duk wata wayewa da kake so tana cikin wannan zancen duk abin da kake so na kariya da tsare mutunci yana cikin wannan zancen da Allah ya a cikin alkur'ani babu wata wayewa da zaka kawo cewa ai yanzu ba zai yiwu ba ka gwada ka gani kuma Allah zai kare maka idanka zai tsare ka daga kallon haram to wannan kenan ballantana mutum yauje ya bude wayarsa da kansa yana kallon abin da yake haramun mata kawai da za su wuce ka sauke idanka da kallonka ƙasa ba za ka bi su da kallo ba wannan fa masu suturar kenan to ballantana waɗanda ma za su wuce babu suturar haka nan mata su ma an gaya musu su ƙasƙan da kallonsu kar su riƙa kallon maza domin abin da ke cikin zukatar da Allah maɗaukaki ya halitta ya sanya su na karkata zuwa ga juna wannan abun a kula da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin hadisin jarir ibn abdullah yana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nazaril fuja'a na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kallon fari kallon bazata ban tsammani ba sai na gama ce to kana ganin ta ka kauda kanka batta ta wuce ba a sake kallo wani ma yanzu in ana wannan zancen har izgili yake da wannan zancen au ashe fa an ce kallon fari ba komai sai ce to bari ya dan ƙara kamar wanda yake magana da shi ɗin shi ne mai dokar yana izgilanci da ita in ka kau da kanka ka tsare to Allah zai tsare ka kuma Allah zai tsare maka zuriyarka da 'ya'yanka zancen yana da yawa abu na biyu daga cikin barnar da wannan abubuwa suke jawowa shine in aka ci gaba da wannan cakudin maza da mata to shafar jiki ma da hannu zai iya kaiwa in ko aka samu wannan contact din tsakanin jikin namiji da jikin mace to sauran ba abin da za a yi bayanin su bane abu na uku shi ikhtilatsin wannan cakudin maza da mata yana haifar da a rika kebewa kebewar da tun ana tsoranta har za a ɗauka ba komai yanzu irin abin da muke ciki yanzu warewa tsakanin namiji da mace ba abin da ya haɗa su su ware su zauna tun ana kyamatar abin yanzu har ya zama ba abin ma a kalle shi bane ba abin damuwa bane kuma ga fina-finai mutane suna kallo kullum ana nuna musu ai tsakanin abota tsakanin namiji da mace ake yi ba sa cewa namiji da namiji mace da mace duk da wannan ɗin shi ma sun buɗe masa ƙofar ɓarna iri-iri abu na hudu ko da ki kafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhlu wan bi mar'atin laysa ma'aha dhu mahramin duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to kada ya keɓe da wata mata wadda ba maharmiyarsa ba fa inna salisahuma shaytan wani ya dace da wancan hadisi da muka yi magana abu na hudu na kusa da ƙarshe shine ta'alluqul qalbi ratayar zuciya daga ka bari zuciyar nan ta damfara da wata an kulla alaka to shikenan musamman yanzu zamanin wayoyi da alkawari da haduwa da buya da zuwa ina da tafiya ina abu na biyar kuma na ƙarshe ma ya tarattabu ala zalika min da maril usar abinda ke cikin irin wannan cakuɗi na lalacewar zurriya kaji ana zancen zurriya ta ɓaci ba a san waye ma ɗan wane ba ba a san matar wane waye ya mata ciki ta haihu ba alaƙoƙi sun ɓaci har a wasu wurare ana zancen a fara tas na dna a gano wane ɗan wane ne ko wane ba ɗan wane ba ne yaushe za a shiga cikin irin wannan lalacewa ‘ya'yan uwa musulmi wajibi ne tun da Allah ya sanya mana wannan dokar mu ɗau mataki a kan ‘ya'yanmu mata mu kula da su duk inda za su je su suturce jikinsu kuma ba suturcewa ta munafinci in an samu dama kuma a cire ba mu ilmantar da su aƙidan nan da tsoron Allah nan in sun ɓuya ma su ji tsoron Allah ba su ji tsoron iyayensu ba in ba kowa da yake kallon su su tuna Allah yana kallon su makon da ya gabata mun yi magana akan muraqaba da kiyaye ganin Allah subhanahu wataala mu dauko wannan mu hada da wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana mutunci mu ya tsare mana ƴaƴan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا roƙonka Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu ya Allah ka kintsa mana samarin mu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka nesanta su daga zina Allah ka nesanta zinace zinace daga gare su Allah ka nesanta su daga liwatsi Allah ka nesanta harkokin liwatsi daga gare su neman maza da maza neman mata da mata da dukkan abin da ya shafi cakuɗin da al'umma za ta lalace a sakamakonsa Allah ka lalata abubuwan da ake yi na barna da buɗe ƙofofin barna a cikin wannan al'umma Allah ka zaburar da al'umma su tsaya su gyara wannan lamari a tsakaninsu Allah ka kintsa mana wannan lamari dukkan abin da zai kai mu zuwa ga azabar ka ya Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana abin da muka yi na sakaci na kuskure na dukkan abin da bai samu yardar ka ba Allah ka tsare mana wannan al'umma Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon ɗaukar mataki akan dukkan abin da aka aikata ba daidai ba ‘yan uwanmu da aka kashe a jihar Kaduna sakamakon kuskure ko abin da dai ya biyo baya ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu kuma muna roƙon ɗaukar mataki akan wannan lamari da biyan diyar da ya kamata kamar yadda dai na sani kiraye-kiraye daga ɓangarori da yawa sun auku kuma haƙiƙa in al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai da hankalinsu akan tsare mutuncin kansu wasu abubuwa irin waɗannan Allah yakan tsare mu mu ji tsoron Allah ya bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu gyara abin da mu kanmu muke yi a gidajenmu za mu ga an mutunta mu an ɗauke mu da daraja kuma an ɗauke mu a matsayin mutane qumu ila salatikum yarhamukumullah